من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلي وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركم da saduwa a wannan yammaci yau 20 daidai ga watan tara hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1445 wanda ya zo daidai da talatin daidai kenan ko ga watan uku 2024 gregorian calendar a kamar da muka saba da mu ci gaba da karatun mai albarka na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka ita ce suratun nahali jiya mun karanta aya ta hamsin da tara mun ga inda allah maɗaukakin sarki ya mana bayanin al'ada da ɗabi'a irin na mutanen jahiliya musamman jahiliyar larabawa yadda suke kafa kafan zuka na ƙiyayya ga 'ya'yansu mata ta yadda suna son mata amma ko ba sa son su idan an aifa masa ya mace sai ta jin haushin matar shi kuma ya macen ya aura bakin ce ya kama shi yana shawarar ya kashe ta ne ko kuma wato kenan ya kyale ta a cikin wato kenan walakantuwa wanda shi ne yanayin da suka samu kansu a cikin jahiliya kafin musulunci ya zo shi ya katelin wannan problem din aka ba mata 'yancinsu aka nuna musu kauna da ɗaukaka aka kuma sa su a cikin mutunci aka ba su wato kenan lafiya daga wannan matsala din to yau za mu tashi aya ta 60 Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim lil ladina la yu'minuna bil akhirati masal saw wa'anda ba su imani da ranar lahira ba su ne suke da misali wanda yake mummuna wanda bai da ranar lahira ba in a buga misali da shi ne shi ne za a buga misali da shi yake da mummunan misali domin rayuwarsa mummuniya ce sannan makomarsa za ta zama wato kenan mummuniya ce ko kuma su waɗanda ba su yi imani da lahirar lahira ba in za su buga misali da allah maɗaukakin sarki ba sa buga misalin da zai ba da haƙƙin allah maɗaukakin sarki saboda ba su san allah maɗaukakin sarki ɗin ba don haka ba su san sifofinsa da suka dace da shi ba saboda jahilcinsu da kuma wato kenan kafircinsu don haka shi yasa suke siffanta allah maɗaukakin sarki cewa yana da ɗa ko kuma yana da ‘ya'ya maza ko kuma yana da ‘ya'ya wato kenan mata ko kuma yana da mata don haka wannan siffofi wanda suke munana to waɗanda ba su iman da Allah da ranar lahira ba su ne suke siffata Allah ba da hukuncin sarki da shi amma kuma lillahi matsalul a'ala misali maɗaukaki ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki ai inda za a siffata Allah maɗaukakin sarki a siffa da tafi dacewa da shi ita ce siffa wata ke maɗaukakiya shine kenan a siffata Allah maɗaukakin sarki da ikilasi da kuma tauhidi ya zama Allah maɗaukakin sarki wato gida dauke shi a matsayin abin bauta kwaya daya malakata da yake cewa ana nufin wato kenan sifa madaukakiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki shine ma'ana walillahi almathal ala ta yanda za a dauke shi a matsayin alqaliqu arraziqu alqadiru duk wa'annan sifofinsa ne shine mahalicci shine mai arzutawa shine kuma wato kenan mai iko shine mai kudura akan komai da komai abdullahi dan abbas yake cewa yan an ce lilladheena kafaru masalan sau'i shine wato kenan wuta ita ce makoman su in an ce walillahi almasalul a'la kuma ana nufin wato kenan kalmar la ilaha illallah shine wato kenan don in an zo ku katanta misali akan Allah madaukakin sarki ko me za a iya kwatantawa duk abin da ka faɗa dangane da Allah madaukakin sarki a cikin sifofin sa wanda muka sani to yana tafiwa ne ala haddi qaulihi laysa kamislihi shay'un babu wani abu da yake misalin Allah to haka in zaka yi misali wani ya fahimci Allah to zaka yi misali ne gurgurdan kai naka fahimta ko gurgurdan yadda zaka fahimtar da shi amma babu abin da yake wato kenan misalin Allah madaukakin sarki don haka duk wani misali madaukaki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wa huwa al-azizu Allah madaukakin sarki shine buwayi wato kenan babu abin da ya gagare shi kenan shine ake ce masa gagare misali babu yadda za a yi wato kenan ya zama wani abu wai ya ta'azzara a gare shi komai ya fi karfin sa ya fi karfin komai gabar da yamma shigi da fice kuma da ƙasa komai da komai sannan kuma gwani ne shine hakim ya iya ajiye abu a inda wato kenan ya dace duk abin da kaga Allah madaukakin sarki ya yi shi akwai hikima duk inda kaga Allah madaukakin sarki ya ajiye abu akwai hikima duk abin da kaga Allah ya halitta wato kenan akwai hikima a cikin sa walau ya akizullah
ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الله مدعوك كذلك ولو يأخذ الله الناس da a ce mutane Allah maɗaukakin sarki zai rika kama mutane bi zulmihim da wato kenan zaluncinsu duk abin da suka yi na zalunci sai Allah ya kama su da shi duk abin da suka yi na zalunci wato kenan sai ya kama su da musamman abin da shafi kafirci da kuma kirkira Allah madaukakin kirkira ƙarya da suke suke jingina ta ma Allah madaukakin sarki kace duk wanda ya wani abu da kafirci take Allah zai kama shi ko kirkira ƙarya ya jingina wa Allah madaukakin sarki take Allah madaukakin sarki zai hukunta shi ko kuma ya nemi azaba ta zo da gaggawa kamar yadda suke yi اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا هجرة to da a ce duk Allah duk abin da suka yi take sai ya zuciya sai kenan sai musu azaba ko to in fada haka ne mata raka alaiha babu abin da za a bari a kanta ita ƙasar duniyan nan kenan gaba daya wato kenan min dabbatin na wani dabba dabba shine kullum ya dubu alal ardi duk abin da ke tattaki a ban ƙasa yake takawa da kafarsa ko tsuntsu ko mutum ko aljani ko kwaro ko menene to duka da ba za a bar wato kidan ko guda ɗaya a cikewa duk za su kare duk za su kare kenan inda a ce iyaye za su yi laifi duk allah halaka su don ina iyaye za su lalace in a ce a dalilin mutum in yi laifi guda ɗaya za a halaka al'umma gaba ɗaya to zai rage babu wanda zai rage haka ko da dabbobi a ce wadda ta sunkuci daya sai a halaka dabbobin gaba daya zai rage babu wanda zai rage saboda haka ake cewa lau akhazallahu alkhala'ika bi zunubihim da a ce Allah madaukakin sarki zai kama halittu bi zunubil muslimina da zunubin masu yin zunubi la asabal azabu jami'al khalqi da azaba ta shafi kowa da kowa da komai da komai a ban kasa hatta ji'ulan fi jihuriya har wato kenan wannan min da yake tura kashi na mai sunansa buzuzu shine alji'ul har buzuzu a cikin raminsa azaba za ta je ta shafe shi saboda wani zai ja masa ko wani halitta za ta ja masa ko wani abu zai ja masa saboda ai a hakan ma duk da Allah madaukakin sarki yana kama mutane da afwa ko Allah madaukakin zai kice yana afuwa yana rangwame kamar yake cewa waya afu an kathirin Allah yana afuwa yana rangwame akan abubuwa wato kenan da yawa duk da haka wani lokaci sai wani ya sabbaba ma wani masifa wani lokaci sai wani ya sabbaba ma wani halaka wani lokaci sai wani ya sabbaba wa wato kinan wani matsala don haka Allah waɗaukakin sarki ya kan kau da kai a hakan duk da haka sau da haka Allah ce fa'iza ja ajaluhu amma duk da lokacin duk da haka lokacin da ajalinsu ya zo shi la sakiru na sa'atan to fa ba za a jinkirta musu ko da awa ɗaya ba wala ya stagdimuna ba za kuma a gaggauta kawo musu azabar wato kenan ko da awa ɗaya ba allah maɗaukakin sarki wato kenan baya jinkirta ma mutanen da ajalinsu bai zo ba baya kuma wato kenan a baya gaggauta ma wanda ajalinsu bai zo ba baya kuma jinkirta ma wanda ajalinsu ya riga ya zo hadisi ya zo cikin sayi muslim daga abdullahi dan umar yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza aradallahu biqaumin azaban asaba al'adabu man kana fihim thumma bu'ithu ala niyatihim Annabi sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya nufin saukar da azaba a mutane to in ta zo za ta gabe kowa da kowa shi yasa ake cewa ku ji tsoron fitinar da la tusibana alladhina zalamu minkum kassa masu laifi su su kaɗai in azaba ta zo ba su kaɗai take samu ba don haka idan misali a cikin gari wani dalilin da za a kawo musifa to musifa na to za ta shafi kowa da kowa to amma allah maɗaukakin sarki zai tashe su ranar lahira kowa a kan niyyarsa wanda yake mutumin kirki da zaka misali a ta fitina mai tasi ne ko fitinan boko haram ko fitinan wani abin ta zo ta aka dunga wuta a gari aka kakkashe mutane kaga wannan nau'i ne na azaba dole za ta shafi wanda yake da laifi za ta shafi kuma wanda yake ba shi da laifi wani lokaci ma mai laifi ma zai iya gudu ya bar marasa laifin amma duk haka ta shafa ruwa sai mutum ya je shi harbi sojoji sai ya shigo cikin mutane sai ya bace sai ya gudu sai sojoji su zo suka kashe mutane to ga ana irin haka irin haka yana iya faruwa idan haka ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tashe su musiba da ta zo ta same su amma za a tashi su ranar lahira kowa a kan niyarsa wanda yake mutumin kirki zai tashi a kan niyarsa ta kirki wanda yake mutumin banza kuma zai tashi wata kina a kan niyarsa ta banza kamar yadda na na ummi salma aka tambaye ta dangane da wato kina wata rundunar da za a kisfe su a wani guri da ake kiransa bai da aminan ab wasu mutane suna cewa zamanin abdullahi bin zubair haka ta faru su za su ce a wannan matsadiya har yanzu bata faru ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzu jeshen ka'aba wasu rundunan mutane za su kai farmaki ɗakin ka'aba idan sun je wani guri da ake kiransa bai da sai allah ya sa kasar ta kife da su gaba daya tun daga na farkon su har na ƙarshen su to shi ne sai take tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce a'a ya za a yi haka kuma alhali fihim aswaquhum wa man laysa minhum wurin kasuwa ne inda jama'a suke cin abin wannan sun tafo da kayan yaƙi wannan ko sun zo da kayan kasuwa amma an ce tun daga farkon kasuwar har ƙarshe don za a kife wa kamar laisa minhu akwai wanda shi baya ma tare da su sai ya ce mata ya aisha yuksafu bi awwalihim wa akhirihim summa yubathuna ala niyyati tun daga na farkon sa na ƙarshen su za a kifar da su amma kowa Allah madaukakin sarki zai tashe shi akan wato kenan niyyarsa shi yasa kullum ake so mutum ya sa niyyar alkhairi a cikin zuciyarsa shi yasa kuma ko menene mutum yake cin nasara saboda an ce innamal amalu bin niyyati saboda kikkiawan niyyan nan wato kina tana da tasiri a rayuwar dan adam tana da tasiri tasiri cikin rayuwar dan adam to mu je malam wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun wa tasibu alsinatuhum alkadhiba anna lahum alhusna لا جرم أن لهم النار وأنهم مفردون الله ما دوكا كذا كيتي ويجعلون لله ما يكرهون abin mamaki sai gashi sun zo suna sanya ma Allah madaukakin sarki abin da su ba sa so wannan mutanen makka da larabawan wancan zamanin jahiliya ayanan ta soka kansu ba sa son 'ya'ya mata ko sai suka ce mala'iku 'ya'yan Allah ne mata kaga wani akwai abin mamaki a cikinsa yawwa su ma ya karahuna abinda ransu baya son suka ce wai na Allah ne kaga ai wato kinan a hukuncin nasu wato kinan bai daidai ba wa tasifu alsinatuhumul kaziba ko kuma wa tasifu alsinatuhumul alsinatuhumul kuzubu harshenansu suna sifata ƙarya mu jingina wa Allah madaukakin zan kace alkaziba ƙarya guda da alkuzubu jam'il kadhib kaziba wato kisa suna kirkira wa Allah madaukakin sarki ƙarairayi daban-daban su yada ma duniya cewa anna lahumul husna kyakkyawan ƙarshe shine nasu ƙarshen lamari su ne komai su ne masu cin nasara kun san komai ne wato kinan kana rawaja shi duk abin da yake naka ne kana rawaja shi kana watsa shi kana buɗa shi duniya ta san shi duniya ta sami ta fahimce shi duniya ta karɓe shi wannan shi ne yake baka girma yake baka ɗaukaka yake baka mai a cikin jama'a ko yawwa to haka nan duniya take musamman ga mutanen da suke da son ɗaukaka suke da son girma suke da son kafafa su ɗagana su su kawo duwa sa'in amma a musulunci allah maɗaukakin sarki ya ce walillahi izzatu walin rasulihi walin muminina don haka ɗaukaka ne man kana yuridul izzata walillahi izzatu jami'a wanda yake son ɗaukaka ya koma gurin allah maɗaukakin sarki allah in ya ɗaga ka ka ɗagu babu abin da zai iya wuce ka idan kuma bai daga ka ba shikenan haka yadda haka ya ga dama to yanzu suna amfani da harshen su wajen yaɗa bautar gunki a cikin bautar gunki ko suna mutane shine daidai su nuna wa mutane kaza kaza kaza da sauransu har da haka suka kwambinsu din duk duniya tasu a wani lokacin kowa ya zama mai bautar gunki ne saboda in ka ce ma ba bautar gunki za ka yi ba kai za a yi ca a kanka shi kuma dan adam a ɗabi'arsa ya fi son ya zanna cikin jama'a ya bi ko musulunci ko ba haka ba ne musulunci ba haka ba ne ana son ka tsaye akan abin da ke shi ne daidai yawwa aka ce karkace wa ma ana illa min guzayyati in gawat gawaitu wa in tarshid guzayyatu arshidi ni ɗan kabilar guzayya ne in sun halaka ni ma an halaka tare da su in sun shirya ni ma shirya tare da a ba haka ba ne kai ka tsaya wato kenan akan gaskiya kamar da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam wato kenan ya tsaya akan gaskiya kuma idan gaskiya kake akan ta karka damu da sai ka rawaja ta kokarin ka dai ka faɗe ta ka fahimce ta ka aiwatar da ita mutane sun fahimta mutane ba su fahimta mutane sun yadda ba su kai dai aka tsaya akan wannan wannan yana daga cikin jarabar da Allah madaukakin sarki ya yi maka amma daga cikin alkawarin Allah madaukakin sarki sai kaga sakamako mai kyau da amma suka ga su sun ci da zuci suka ce wai anna lahumul husna lalle wato kenan kyakkyawan karshe nasu ne mujahidi yake cewa ai abinda ake nufi da husna fi qaulihim anna lahumul banina ko anna lahumul banina walillahi albanat cewa su ne masu 'ya'ya maza Allah maɗaukakin sarki wato kenan shine yake da ƴaƴa mata daga wannan ƙarya ne ko kuma a ce alhusna abinda ake nufi wato kenan suna da wato kenan daraja maɗaukakiya ko kuma su ne suke da wato kenan ɗaukaka duniya wato kenan da lahira duka wannan ƙarya ne Allah ce la jarama tabbas anna lahumun nar wallahi wuta ita ce sakamakon su tabbas wuta za su shiga yau kaga kenan abin da suke faɗa yanzu ba haka bane abin da dan adam yake rawajawa wajen ɗaukaka kansa da yaya ta kansa abin ba lalle ne zama shine haka ba sawa'un mutane sun karbe shi ko mutane ba su karbe shi ba Allah ya ce ba makawa tabbas to su sun kasance wato kenan makomar su ita ce wuta wa annahum mufratuna sannan kuma su sun kasance wato kenan mufratun mufratun ana fassara shi da cewa su mansiyu na finnari in an sa su auta za a manta da su ko kuma kalmar farad wani lokaci suna nufin wata ke kamar ra'id wanda zai je ya gano muku inda ruwa yake inda ruwa yake don haka maza Allah sallallahu alaihi cewa ana faratakum ko kuma inni faratakum ni ne wato kenan dan ganganan ku zan jira ku a bakin tafkin alkausara ranar lahira ku zo mu shiga cikin mu sha mai wanka mu tafi aljanna ta ka ce kar wani ya zo min da wani mummunan addini don mutane sun yi ca za su yi kansa mala'iku suna kore mutane na cewa a'a mutane na ne mutane na ne ga alwala ga abi a jikin sa ce a'a to ai kuma bayan ka bar duniya suna yin wani addini da ba kai kuzo da shi ba suna yin musuluncin irin wanda su suke so ko wanda suka gani ake a garinsu ko wanda aka saba ba wanda kai ka zo da shi ba ta haka sai a kori mutane ta haka an an ce fare wanda yake zuwa jira ya gano inda ruwa yake ya kira mutane su zo a taro a sha to sai allah ya ce annahun mafratuna ko su za su zama 'yan gangane na me na wuta su kuma su ne akan gaba za su yi gaban su tafi wuta kafin sauran jama'ar da suka batar su biyo bayansu Allah maɗauki zarki kiyashe mu to mu je تالله لقد ارسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم وهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم Allah maɗaukakin zarki ce tallahi na ratse da Allah ya ce wallahi tallahi da billahi ko wani ana kira su mai harfa guda uku nan huruful kasami wallahi da tallahi da billahi duk wanda kake rantsuwa da Allah madaukakin sarki ne yawwa sai dai kaman wawu ana iya jingina wani abu da shi za a ce wa shamsi wal qamari wal layli amma ta in kaga ta zo sai dai a hada ta da Allah sai dai a ce tallahi kawai sai dai a ce tallahi ba a jingina ta da kawai da komai sai Allah Allah maɗaukakin sarki yanzu ya rantse da kansa ke ce tallahi in ji Allah na rantse da Allah laƙar arsalna ila umamin min ƙablika ya muhammadu mun aiko zuwa ga al'ummomin da suka zo kafin ka ma'ana min aiko mai da manzanni ko kafin mutanen maka an aiko manzanni an aiko manzanni sun zo da sako sun zo da wato risala amma me ya faru fa zayyana lahum shaytanu a'maluhum sai shaytan ya zayyana musu wato kenan ayyukansu ai ma'ana ya zayyana musu shine sai ya kawata musu aikinsu sai zanu dora su cewa abinda kuke yi nan shine daidai ga dalili ma ga dalili ma ga dalili ma haka ma aka samu ake tin iyaye da kakanni dan me wani mutum zai zo muku da wani abu yanzu wanda ya zo da gaskiyar shine ya zo da wani abu sabo ko to ba za ku karbe shi ba sai sai dan ya zayyana musu wato kenan ayyukansu sai su ga shi aikin da suke yi wato kenan mai kyau ne haka ya faru wannan shine dalilin da yasa ba su karbi sakon manzannin Allah ba a wancan lokacin to yanzu ga man annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma an aiko shi sai Allah madaukakin sarki ya ce fa huwa waliyuhumul yawm shi shedan din da ya zayyana ma wa'ancan mutanen ayyukansu munana har suka ki karban manzanni to yau ma fa shine waliyinsu ma'ana shine majibincin lamarinsu don haka yau ma ya zo ya yi kane kane ya hana mutane su fahimci sakon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya hana mutane su fahimci alkur'ani ya hana mutane su fahimci gaskiya kenan daɗin da ya zayyana ma wa'ancan yanzu ma ya zo ya zayyana ma wa'annan haka nan ne yawwa kenan idan shaidan din da yake nan lokacin adawa da samudawa ko da mutanen annabi ibrahim da mutanen annabi musa da mutanen annabi isa shi shaidan din shi ne kuma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda ya zayyana a can ya ci nasara a kansu yanzu waɗannan ma zai zayyana a nan ya ci nasara a kansu a iyaka ƙoƙarinsa ko to wannan shaidan din ba har a yau din nan yana nan saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce masa innaka minal munzarina za mu saurara maka ila yaumi waqatul ma'lum har ya zuwa wato kenan karshen tashin alkiyama har ya zuwa karshen duniya don haka yana nan wancan shaidan din yana da experiences masu yawa irin wanda wato kenan kai ba za ka san su ba saboda ya ga yadda ya batar da wannan ya ga yadda ya batar da wancan ya haɗu da masu imani masu taurin kai wanda ba zai iya abin su wa'insu ya ka da su wa'insu kuma ya kasa don haka ya ga hilolin da aka ka da shi da yawa don haka yanzu yana nan kuma har yanzu shi ne kuma yana nan yana wannan ta zini kenan kaga sai wanda allah maɗaukakin sarki ya tsayar da shi don haka ibn qayyim ya rubuta littafi guda musamman akan wato kenan kawace-kawacen shedan don mutum ya san shedan tun daga farko har kashi daga sheke cewa babu yadda za a yi dan adam ya kada shaidan sai da taimakon Allah don haka babban garkuwar dan adam shine neman isti'aza ya nemi taimakon Allah madaukakin sarki da zaran ya ganshi akan hanyar da ba ta Allah bai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi kuma babu abin da yake rigiza shi ya ya firgita shi ya rusa masa al'amuransa kaman kwato ke kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim to yanzu zai fure barka babu abin da yake da daga masa hankali kamar in ka gare ka yi laifi ka ce astagfirullah in ka tuba wa Allah ka daɗa rusa masu wato kenan lamarinsa don haka yana nan akwai masayi da shaidan hanyoyin da yake bi yake farautar mutane wanda muna bukatar mu san su kuma malamai sun yi rubutu da yawa a kansu akwai igasatul lahafan wanda aka yi wanda dan a fitar da wannan takaicin ma dan adam ta yadda zai gane shaidan da kuma abin dinsa hanyoyin da yake zayyanawa kuma ƙur'ani ya tabbatar mana cewa yana zayyanawa mutane ko ya ce wa zayyana duk da cewa a cikin wata wa'insu ayoyin allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da kalmar zayyanawa da kansa wa zayyana lahu a amalahu ko allah maɗaukakin sarki mu ka zayyana musu ayyukansu ya jingina tazilin a kansa wani lokaci sai ya kawo shi da bina ilil majahul zuyina linnasi an kawata ma mutane saboda duk inda hankalin dan adam yake yana kan kawa yana kan abin da za a zayyana masa gaskiya ne ba gaskiya ne yanzu ka duba Najeriya yanzu in ka diba za ka gana zarce ta tun daga cikin gwamnati har yan kasuwa har manoma mafi yawan yadda muka rayu akan ƙarya ne akan ƙarya ne kawai yadda ake zayyana ne kullum zayyana ma mutane ga abin da ake yi amma kuma in reality ba lallai ne hakan nan ba tun gwamnati tana irin wani yanzu talakawa sun koyi irin wannan kawai da za a yi maka falal ka gane cewa haka amma kuma ba lalle ne haka ake nufi wani ana kiransa game of intelligence duk a cikin halittun Allah a ban kasan nan dan adam ne yake yin wannan biri ne kadai yake iya koyan abin da ake kira game of intelligence ya zayyana maka ya nuna maka kaman yana yin abu a shako ba haka bane wani abu daban yake ne to yin hakan wannan kaga rufa rufa ne kuma yana daga cikin aikin shedan ya nuna maka abu mai kyau ne ashe ba haka bane sai ranar lahira sai ka je ka gaba haka to yanzu al'umma gaba ɗaya ne ma take ta gino akai shugabanni sai su nuna talakawa ga abu da suke amma a zahiri ba haka bane wa'annan su nuna mutane ga abin da ake gama ba haka bane yan kasuwa su kowa guri mai kyau zai ɗauko ya nuna maka amma in reality ba haka bane za ka ga mutum ya zo ya ja maka aya ya ja maka hadisi don ya kwambisin ɗinka amma wallahi ba shi ne a cikin zuciyarsa ba wani abu da bane dan kai ta nan ne za a sa ka yarda to saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce wato kenan shedan yana zayyana ma mutane alam karfa ta nan shedan wato kenan ya ci nasara a kanmu saboda ba mu da zuciya guda daya kowa abin da yake gaskiya a cikin rayuwarsa ba kowa ne yake iya bayyana shi ba sai dai wato kenan rufa rufa Allah madaukakin sarki ya sauka ya ce wa huwa waliyuhum yau shine waliyinsu a yau dinna walahum azabun alim wanda kuma ya bi su a haka to zai zama wato kinan yana da azaba mai radadi don haka shi yasa kullum ake kira mutane su zama masu gaskiya a cikin labarinsu musamman tsakaninsu da Allah musamman tsakaninsu wato kinan da addininsu kar su yadda da addini na rufa-rufa kar su yadda da rayuwa ta rufa-rufa mutum ya zama real yawa mutum muje وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله مدعوك تدرك وما أنزلنا عليك الكتاب يا محمد بن فصل كرمك للتاف النمبا إلا لتبين لهم سيدك دونك موسى بياني الذي اختلفوا فيه أبن دسوكي واتوكي ساباني أتكنسا yawwa menene suka saba a cikinsa ai duk abin da suka saba min addini wal ahkami na addini da hukuma hukunce hukunce fatakumul hujjata alaihim sai zama wata kilan hujja ta tsaye a kansu kai ma mutane bayanin abin da shafi addini naka kai ka gama in alaika illa al balag ma ala rasul illa al balag al mubin naka ana son kai da kai iya kokarin ka zama kai ma mutane bayanin wato kenan abin da yake a kai in sun gada ma su dauka in sun gada ma wato kenan kar su dauka amma a yi musu bayani su gane gaskiya shi ne abin da wata kenan allah madaukakin sarki yake umurtan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne abin da yake umurtan mu mu musulmi gaba ɗaya mu gaya mu junan mu gaskiya mu gaya mu junan mu abin da yake na hakika duk da cewa zuciya ta riga ta tafi mun fi karkata zuwa ga abin da zai ba mu ɗaukaka personally ko kuma mun fi karkata zuwa ga irin addinin da muka samu ake yi yau da kullum don wani lokaci za ka ga nasi karara amma sai gwamna kokarin sai mun samu wata hujja ko da karakarar ce haka wadda dai za mu ɗan rufa ba tafi saboda ba ma sama bar abin da muke abin da muke wato kinan a kansa muka gina a kansa to kaga Allah maɗaukakin sarki ce mutane sun saba wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kai mun aiko ka da littafi kai musu bayanin abin da suka saba cewa ga abin da yake daidai ga abin da yake wato kinan ba daidai ba idan kai hakan nan to kayi aikinka sannan mun aiko alkur'ani don ya zama hudan shiriya shiriya ga mutane wanda zai qur'ani zai zama sa shiriya shine wanda ya sa alkur'ani a gaba ba wanda ya sa alkur'ani a baya ba Allah ce yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran da yawa mutane suna kafa hujja da alkur'ani kuma ta zama sanadin bata a gare su saboda ba su kafa hujja da alkur'ani a inda ya kamata su kafa alkur'ani hujja da alkur'ani ba wasu ma ba su yadda da alkur'ani ba amma akwai wanda suka sa alkur'ani a gaba idan suna da matsala sai su tambayi alkur'ani mai alkur'ani ya ce sai su ɗauka su aiki da shi ba sai suna da ra'ayi sai su duba su ga wada aya ne za ta yi bakin ɗin ra'ayinsu sai su jawo ta don ta zama musu hujjar aikata abin da ransu yake so ba a shi wannan dama alkur'ani yake nema kaza nake so ne mai alkur'ani yake yace a kansa ya duba in alkur'ani ya ce a yi ya shi in alkur'ani ya ce a bari ya bari shi abin da yake kaga wannan ya hadi biki kasiran kenan amma wasu akan abin da suke son sun riga sun gama ra'ayinsu sun gama ɗora abin da suke so sannan sai su bincika a cikin alkur'ani wace aya ce za ta yi bakin ɗinsu ko a hadisan annabi sallallahu wani hadisi ne zai bakin din su sai a dauko yanzu kenan hadisin ne zai bi su ko kuma ayan alkur'ani ne za ta bi su don ta sabin din ra'ayinsu da ba sa so su tashi a kai wanda suka samu kansu a cikin wannan to fa zai qur'ani ba lalle ne ya zama musu wata kidan shirya ba namu kawai biyayya ne in ya yi mana daɗi in bai mana daɗi ba in haka ake a garinmu in haka ƙungiyarmu take yi in ƙungiyarmu ta ce ba haka ba abin da yake daidai shi ne muke wata kenan a kansa haka ya kamata ya zama aƙidar da take cikin zukatanmu don haka sai ya zama alƙur'ani sai ya zama mana shari'a annabi sallallahu ce Allah ce masa mun aiko ka da alƙur'ani don ka ma mutane bayani kuma alƙur'anin ya zama shari'a wato kenan a garinsa Allah ka shirya da mu da alƙur'ani Allah ka sa alƙur'ani ya zama shari'a a gare mu sannan mun sauko da alƙur'ani zama rahmatan jin kai jin kai ta yaya alƙur'ani zai zama jin kai gare mu da mutane suna cikin halaka kana nasu ummatan wahida da mutane a cikin halaka suke duk gaba daya kowa ma mushriki ne kowa ma kafiri ne kowa ma bai san Allah ba ko sannan sai annabawa suka zo to da annabawa suka zo wanda suka bi su ba kaga na farko in ka bi alƙur'ani na farko a rayuwar duniya zaka samu sauki domin Allah maɗaukakin sarki zai buɗe maka kirjinka da damuwa duk za ta fice afa man shara Allah sadarhu lil islam wa huwa ala nurin rabbi wanda duk Allah ya buɗe kirjinsa dan ya karbi karantarwa ta alqur'ani to zai zama akan haske yake tafiya don haka babu abin duniya da zai daga masa hankali babu kuma abin duniya da zai masa barazana yana kan haske na ubangijinsa kaga an samu wannan an samu ishrahi sadari zuciyarsa za ta zama tana da sauki sannan ayyukansa kuma za su zama komai ya jingina shi ga Allah maɗaukakin sarki kaga a duniya ya samu sauki sannan gobe kiyama zai shiga aljanna yanzu qur'ani ya zama sami rahama a duniya ya zama masa rahama wato kenan gobe kiyama sannan ba zai yi aiki na jahilci ba duk abin da zai yi yana karkashin shiriya ta alqur'ani ba zai yi barna ba a rayuwarsa to kaga wannan shi ma wato kenan rahama ne a gare shi akwai abubuwa da damar gaske wanda in kai nazari sai da bin alkur'ani ba karamar rahama ne a gare mu ba don haka zai zama rahama amma li qawmi yu'minuna ga mutanen da suke da imani mutanen da suka yadda da kadaitakar Allah madaukakin sarki mutanen da suka yadda wato kenan za su bi annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa to mu je malam والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها
Mm.
إن في ذلك لآية لقوم يسمعون bayan da Allah madaukakin sarki ya mana bayanin saukan alkur'ani rahama ce a gare mu sai ya sake bayanin kuma duk wata rahama ya ce wallahu anzala minas sama'i ma'an Allah madaukakin sarki shi ya saukar da ruwa daga sama wanda ba karamin rahama bane shi ma ko yawwa ya saukar da ruwa daga sama yanzu duk zafin da muke jina da an yi ruwa zaka ga zafin ya tafi yawwa wa ahya bihi al-arda ba'da mutiha Allah sai ya raya kasa bayan da ta mutu wa tala- wa tara al-arda hamidatan wa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabbat wa anbatat min kulli zawjin bahin daga kasa a bushe ake kashe da an yi ruwan sama amma kama mako na ruwan sama sai ga tana kumbura ihtazzat wa rabbat sai ga tana kumbura tana kumbura sai ga abubuwa suna fitowa suna ta fitowa suna ta fitowa bayan kwana biyu sai ga nan sama ya fara kore sai su fitar da kowane irin tsarin da yake wato kenan cikinta to kaga wannan rahama ne na Allah madaukakin sarki da haka yake fa ahya bil arda ba'da mautiha Allah madaukakin sarki ka rayar da kasa wato kenan bayan mutuwa can ya mana magana saukan alqur'ani ya rayar da zukata bayan mutuwarsu yanzu a zahiri ba gane ba ga ruwan sama zai zo sauka ya rayar da kasa bayan wato kenan mutuwanta inna fi zalika lallai tabbas a cikin wancananka la'ayatan akwai aya ma kekiya likomi yasmauna ga mutanen da suke sauraron karatun alkur'ani kuma wato kenan su fahimci karatun alkur'ani din ai mutanen da yasmauna anillahi ta'ala bil qulubi la bil azan mutanen da suke sauraron ayoyin Allah madaukakin sarki da zuciyarsu ba da kunnansu ba domin inda kunna ne zai iya shiga ta nan ya kuma fice ta nan amma in a zuciya ne to ya riga wato kenan ya abin fa inna halata amal absar walakin ta amal qulubul lati fi sudur idan zuciya ta makance to fa ganin irin da ya fa'ida ba amma idan zuciya ta karbi wa imani to shikenan mutum ko makaho ne wato kenan babu matsala zuciyarsa gani kwarba ido ko yawo sai zama zuciyarsa tana gani ko da ba shi ne to mu je malam وإن لكم في الأنعام لإبرة Mm.
نسقيكم مما في بدونه من بين فرث ودم Mm.
لبنا خالصا سائغا للشاربين Allah maɗaukaki zai ce sarki ya ce wa inna lakum la'ibarata lalle kuna da abin la'akari abinda za ku tsaya ku kalla ku yi nazari ya ba ku tintintini fil an'ami a cikin watakin lamarin dabbobi ne an ce dabbobi kamar da muka riga muka sani an ce dabbobi ana nufin dabbobi ni'ima kenan ko al'ibul wal bakar wal da'an wal ma'as raƙuma da shanu da tumaki da wato kenan awaki wannan su ne in an ce la'ibra akwai da lalatin alaƙudarsun lahi wa hadaniyatihi wa azmatihi akwai dalili da zai nuna maka ka'itakar Allah zai nuna maka girman Allah zai nuna maka wato kenan ah, ah, ikon Allah maɗaukakin sarki da wato kenan ƙudurarsa amma sai mutum ya tsaya wato kenan ya lura don haka allah ce naskikun ko nuskikun muna shayar da ku aiwa wato kenan muna shayar da ku a mimmafi wudonihi daga cikin abubuwan da suke cikin sa shiwa Hmm? shi an'am din kenan ko shi an'am din maimakon ya ce mimmafi butoniha sai ce mimmafi butonihi da nan malamai sun kare juna sani a ce min mafi hudunihi mi yasa ya zo da hakan nan aka ce wata kenan damirin yana koma zuwa ga makawar da shi ne wata kenan a almu'annas wasu suka ce a'a damirin yana komawa zuwa ga wato kenan a, abinda allah maɗaukakin sarki yake shayar da mutane daga cikin dabbobin idan misali menene a cikin dabbobi wanda ake shayar da mu ne kan madara ne ko yawwa madara ne allah maɗaukakin sarki yake shayar da mu wato kenan daga daga dabbobin to amma sun maimakon ce mai mafi buɗu ne har sai ya ce mai mafi buɗu ne shi kenan abinda namijin dabbobi yake bin matan dabbobi har a samu haifayya ko kuma a samu nonon da za a shayar da abin da aka haifa yana da tasiri akan nonon yana da tasiri kuma akan dan da za a haifa mun fahimci wannan yau da haka wasu daga cikin malamai suka yi istinbadi a karkashin wannan aya musamman malaman abin da wani alkali ana kiransa alkadi ismail cewa wai laban alfahali ya fi da taharima in an ce alfahal mai ake nufi karin dabbobi go yawa ya kalkaldi sai suka ce wai nonon kalkaldi yana daga ce a cikin wannan ayan za mu fahimta nonon kalkaldi yana cikin abin da yake ba da fa'idan haranci mun fahimci wannan sau da nan allah ya nuna mutum akwai wato kenan tasirin wato kenan namijin dabba a wajen bin dabba a kan nonanta da shayar da ita mun fahimci wannan sai kawo matsala fikihiyya abin nufi a nan shi ne idan mutum ya auri mace tana da 'ya'ya misali mata ko ya auri wata mace daban sai matarsa ɗaya sai ta ɗauki wani ɗa daban sai ta shayar ba ɗansa ba sai ta shayar da ɗansa to zai iya auren 'ya'yan waccan matar ko ba zai iya aure ba ba zai iya ba amma mai dalili ba fa ita wadda ta shayar da shi ba fa eh eh yawwa barakallahu fi nafika matar da ta shayar da shi wannan ta shayar da ɗan namiji sai aka ce zai iya auren ɗar waccan ɗakin tunda ba uwarsa bace kuma ita bata shayar da shi ba to daga wannan ayan da mirin nan da bai koma kan nuskiku mimma fi buduniha ba sai zama mimma fi budunihi ya nuna cewa kenan nonon da za ta shayar da wannan ɗan yana da tasiri tun da uban da ya shayar uban da matarsa ta shayar da shi yana da kuma tasiri akan waccan matar a wajen nononta mun fahimci wannan don haka sai aka ce wata kenan ba zai abin nan ba ala samun mun fahimci wannan mutum bai fita ba misalin bai fita ba ta mutum ne yana da mata guda biyu ɗaya sai ta ɗauko wani ɗa daban maraya sai ta zo ta ba shi nonanta sai ya sha ‘ya'yanta ka ya halatta ya aure su bai halatta ba to ‘ya'yan kishiyar ta fa ita ba ta shayar da shi ba ba ta shayar da shi ba shi ne sai aka ce wato kenan labanin fahali muharrimin nonon kalkaldi yana haramtar da aure tsakanin wato kenan abin tunda wannan mutumi waccan matarsa ce yana kuma kwana a ɗakinta don haka dole nonon da yake sa mata yana da tasiri wato ita ma a cikin 'ya'yanta da take shayarwa don haka ba zai aure 'ya'yanta ba mun fahimci wannan yanzu to shine ma'ana nan matsala ce fikihiyya mu malikawa muka yi daga istibadin ta yawa tsara amma bayan jonin yawa ya zami wannan a cikin alkur'ani aka yi simbadin ta amma a hadisi ta fito fili da makwallo-kwallo yawa ta fito a cikin wata kinan fili kamar yadda malamai suka abin wani zalika kadan nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna labanin fahali muharrama annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisance yayi dama hukunci cewa nonon wato kenan kalkaldi yana haranta auren ƴaƴan kalkaldi din yawwa musamman lokacin da nana Aisha da kanta ta yi inkari ta ce a'a ai ba za a hana ba a in a wata kissa ta wani da ake kiransa Fulaihi dan uwan wato kenan Qais dan haka ta ai wannan matar ba ita ta shayar da shi ba dan haka illa iyaka mijin kishiyarta ne ta shayar da shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa a'a ina ai ba haka bane ngana sai ce falil mar'ati as-sakai wal rajuli allika ita mace na ta shayarwa ne ko shi kuma namiji nasa menene kilili ko yawa don haka dole sai an samu kilili ake samun wato kina haihuwa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai abin nan bai goyi baya akan wannan ba sannan na biyu da Allah madaukakin sarki yake cewa abinda muke shayar da kudin a cikin wato kenan nonon dabbobi min baini farasin wa damin labanan khalisan tsakanin wato kenan kashin dabba wato kenan kafin ya zama ainihin kashin da za su fito da shi ko lokacin da suka ci suka ci ya taru din nan ya zama daidai lokacin da ya zama ba ya fita cikin hayyacinsa ya zama kashi tsakaninsa da kuma wato kenan jini a tsakiyarsu aka samu nono khalisan kuma tacacce ko kuma sai muka shayar da ku daga wannan abdullahi dan abbas yake cewa kashin yana ƙasa jinin yana sama nonon kuma wato kenan yana tsakiya saboda Allah ya ce min baini ko ina ce baini ka dole yana tsakiyar su ne yawa to amma kuma yanda tsarin yake Allah madaukakin sarki ya tsara wannan ga hanyar sa daban ya tsara wannan ga hanyar sa daban shi din ma nonon ga hanyar sa daban a tsakiya amma wannan ba zai kwanta minitin wannan ba wannan ba zai kwanta minitin don haka sai zama nono kalisan wato kenan tacece Allah madaukakin sarki yana shayar da ku daga wannan ba zai cako ba ba ɗaya ba zai ɓata ɗaya ba wato gina haka allah maɗaukakin sarki ya tsara malam nukashi yake cewa fi haza dalilin ala annal maniya laisa bi najisi mummin john eh wannan ya kada mu malikawa a cikin wannan aya in muka yi nazari za mu fahimci cikin mani ba najasa ba ne ba na jasa ba ne akarmakallahu ya faru aka ce bayan kai bayan malam nukashi ma wani malami ma ya faɗi wannan magana sun kafa hujja saboda yake cewa kama ya karujin labana mai bayyana farasin wa dami sa'igan khalisan kazalika ko ya juza an ya karujin mani ala makarjin bauli dahiran kamar yadda shi menene nono yake fita tsakanin kashi da jini ya fice kuma lafiya lafiya haka ma ya halatta a ce mani ya fito ta inda fitsari yake fita shi ba fito sarkakeke don haka ba zai zama a ce mani najasa bane ballantana a ce in ya taba tufa shi kenan wato kenan tufa ta lalace ibn al-arabi yake cewa kai inna hadha da jahalun azimu wa aka zai shani'un kai wannan gaskiya bai yi ba bai fita ba ya zai a ce mani zai fito ta inda fitsari yake fitowa sannan kuma a ce wata kenan bai zama ana jasa ba bai zama na jasa ba a'a ba zai zama wato kenan hakan nan ba mun gane allama da ja'a alkawar anhu maji an ni'am amma in ka lura labarin da ya zo a kan nono ya zo a matsayin ni'ima ne haka ne allah ya ba mu nono a matsayin ni'ima ne yana shayar da mushi haka ne wa minnatul masadir an kudura anil kudura la yakunu ibratun wai wannan ni'imar da allah madaukakin sarki ita ake son mai la'akari da shi ta zama wato kenan kamar wa'azi a gare mu don haka fakta da zalika kulluhu wasful kulusi wallazza kaga aka don a tabbatar mana ne imani aka ce ne nonon nan yana fita kalisan tacece kenan kuma lazzatan lishari yana mai daɗin wato kenan sha haka ne walaisan mani min hadhihi alhala to ai kaga mani bai fito ta wannan halin ba shi ai ba kalisan lazzatan lishari bi da wato kenan ko yawwa haka ne hatta ya kunu balantana ma a zo ana cewa shi ma wata kenan tsarkakeke ko kuma a yi kiyasin wannan da wancan ba haka ba ne kultu sai na ce wa yake faɗi wannan magana al'imamul kurtubi shi ma kuma jigo ne a malikiya ko sai yake ce a kad yu'aradu hadha bi an yuqal za a iya kawo magana ta rore wannan magana ta ibn al-arabi kenan ko ibn al-arabi ya ce a wancan an kawo nono a matsayin ni'ima ne da abun la'akari don haka mafitarsa daban ya za a ce mani zai iya fitowa shi kuma a ci shi ma wata kenan tsarkakekke ne ai kaga ba zai ba ibn al-arabi ce a'a wa ayyi minnatin a'azamu wa arfa'u min khurujil mani alladhi yakunu anhu al-insanu al-mukrim wata ni'ima ce tafi wato kenan girma sama da wato kenan fitan mutum wanda Allah madaukakin sarki ya karanta shi idan tsakanin nono tsakanin kashi da jini nono ya fito kuma an ce ni'ima ne to fitan mani kuma dan adam ne yake fitowa wannan abincin dan adam ne to inda dan adam din ya fito kuma wanda ne ya fi daraja ne kan wanda ne ya fi ni'ima kagin ya ce to saboda ka zama wannan zai iya goge wancan magana ta ibn al-arabi mun bayanci wannan gashi ma Allah madaukakin sarki yana cewa ya kurji min bayni sulbi wa tara'i shi ma ni din kenan ko ya kurji min bayni sulbi wa tara'i to shi ma ta tsakiyar sulbi wa tara'i haka yake fitowa don haka shi ma yana fitowa wato kenan sarkakekke ne don haka mani ba najasa bane sannan ya sake cewa والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا yawwa kenan kaga Allah ya madaukakin sarki ya fitar da shi bayanin sulbi wata ra'ili ya sanya muku Allah madaukakin sarki ya sanya muku mata a cikin matan ya sanya muku wato gidan ƴaƴaye da kuma wato kenan jikoki dan haka wannan shine gayatul imkinan karshen wato kenan baiwa kenan don haka a baka ɗan namiji ya fi a baka nono kasha haka ne yawwa wayan kila innahu yanjus bi khurujihi majar al bol yace a to ibn al arabi mu dai ba mu yadda ba har yanzu ai ta gurin fitsari yake fitowa dan haka kaga kenan fitsarin zai fata shi wallahi sai mu ci aha to shike da haza ma mu ridu ai ka kama kanka abin da muke so kenan wannan jasatu aridatu kenan yanzu shi din sai tsarki ne fitsarin ne ya zama da shi najasa ko yanzu najasa ta zama arida kenan wani abu ne ya bijiro masa ya zama da shi najasa nonon ma yanzu aka zo aka zuba wani a cikin sashi ma zai iya lalace ko to amma in ba a zuba ba fa mun fahimci wannan wa asluhu dahirun don haka asalin sa kenan mai tsarki ne wa qad qila inna makarajahu ghayra makarajal bawl kuma aka ce ma ba lalle ne musallama cewa inda fitsari yake fita inda mani yake fita nan da fitsari yake fita ba musamman in kai la'akari da ya mace inda fitsari yake daban inda ko mani yake fita a jikinta daban ba hanyar su dai bane haka ne eh wa kasatan lil mar'a musamman ma wata kina abin fa inna madakal zakar minha wa makharajul waladi ghaira makharajul bawli ala makalahu ulama abinda malamai suka ce inda da yake fita a jikin ya mace da inda maniyin ta yake fita ba ta nan ne fitsarin ta yake fita ba don haka wancan dalilin kenan kaga ba zai zama dalilin da zai sa wato kenan mani ya zama ba najasa ba haka ne wannan yawwa bayan kila aslahu damu wa huwa najisun wani wala ya ce to ai asalin mani dan jini ne dan haka dai najasa ne ba mu yadda ba kullun sai mu ce a'a yankusuhu almask yadda Allah maɗaukakin sarki ya zara shi ya fito da shi ta tsakiyar jinin kamar yadda ya fitar da nono ta tsakiyar jinin ya fitar da shi ya zama da shi zahir to shi ma wato kenan haka nan haka ne yawwa daga cikin wamin man ƙala bida haratihi daga cikin malaman da suka ce mani abu ne mai tsarki ba na jasa ba ne akwai na farko al'imamu shafi'i na biyu da imamu ahmad ibn hanbal na uku akwai ishaq bin rahuwa na hudu akwai abu thawr wa gairihim da wani wayannan me yasa suka faɗi wayannan yanzu wa'annan manyan malamai me yasa za su yi wannan magana suka ce saboda hadisin na na Aisha Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai na na Aisha Allah madaukakin sarki ya dade ita take cewa kuntu afraquhu min sawabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bisan bizifri mani yakan taɓa tafin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha'aninsa har ya bushe in zon saka ya dan farce na dan kankarin kankare masa rigarsa ko wandansa yana hidimansa da shi shiga ya fita fita fita ji ko ina da shi har masallaci bai la'akari ba ne na ganin sa haka ya farce na dan kankare dan kankare bai kama hanyar sai sai tafiyarsa inda najasa ne zai yadda da haka duka ce haka na Aisha tace tsakaninta da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da haka Imam Shafi'i yake cewa fa in lam yufrak fala ba'sa bihi in ma ba a kankare ba da ma a ce bata kankare da yatsan nata ba da farcen nata ba to ko da ba wani matsala ba ne tana yi ne kawai saboda dan ta tsaftace ne masa rigar kai ka fito gida kunu ya dan taba rigar ka matanka da goge dan ka dan fito face face haka ba wai dan kunu najasa bane haka ne sa'ad ibn abi waqas Allah madaukakin tarki da shi yadda da shi ya kasance ya furukul maniyya min thawbihi imani ta faji tufa sa bai ankara bai gan shi bushe shi yakan sa yatsan sa ai farcen sa ya kankare kankare tafi da abin nan sa babu wani wato kinan matsala akan eh a a kankarewa ba suke da ɗayan ya rusu kenan abdullahi dan abbasin Allah madaukakin tarki yake cewa huwa nukamatu amitku anka bi izkiratin ai kamar majina ne kawai ka sa wani dan sille ko kara ka kawai ka dan goge shi ka goge shi goce abdullahi dan abbas fa yake wannan magana wa musahu bi kirkatin ko kuma ka sa dan tawul ko wani dan hankaci kawai wato kenan ka goge shi kenan babu wani abu akai bayan kila idan to aka ce fakar sabata ana aisha ta annaha qalat kuntu aksilul maniya min sabi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam thumma yakhruju ila salati fi dhalika sabi wa ana anzuru ila asar al-ghusl fi to aina na aisha ta ce tana wankewa ne ta ce tana wankewa a tufar annabi sallallahu alaihi wasallam da jikan ma sai fita tafi masallaci ta ce eh to shikenan ai ban duba matsala bane in ta kankare da hannunta ma ba matsala in ta wanke ma duk da ababin wato kenan haka ne yawon to saboda haka dai babu wata matsala wato kenan akan wannan saboda haka sai mace wannan duk ihtimali ne wallahu ta'ala a'lam amma kuma imamu malik da manya-manyan sahabbansa suwa kenan ibn al-qasim da ashab da asbabu da sauransu ko yawwa duk da cewa fakur da bi ma namu ne imam malik da manya-manyan sahabbansa ko suwa muka ce ashab ibn al-qasim da asbak wal imam al-auza'i da imam al-auza'i suka ce kai su dai suna nan huwa najisun mali najisa ne da haka imam malik Allah madaukakin sarki masa rahama yake cewa ghusl ihtilami min athawbi amrun wajibun mujtama'un alaihi indana kaga adalci garago in mani ya taba an yi mafarki wajibi a wanke shi saboda abin da ne mu mun yi ijma'i a kansu amma ya ce indana kaga ya nuna ya buɗa kidan inda gairi na fa ba lalle ne hakan da ta faru ko yawwa wa hukalul kufi na haka ma malaman kufa wato ke da suka tafi akan wannan kaga yadda kadiya take tafiya yadda matsaloli suke ake fahimtanta kuma ake adalci wato kenan a kanta ba za a rike abu guda daya ce dole tsaye shi ba sai inda da hujjar da ta kada kowa da kowa kaga ga su daga dalilansu su kuma wato kenan wannan su ma ga dalilansu wallahu ta'ala a'lam kenan yanzu kaga wannan aya dalili ne cewa ya halatta zamu yi amfani da nono ko min shirme wa gairihi za mu iya shan nono tunda Allah yake ya fitar da nono tsakanin kashi da jini kuma sai ce mai kyau mai daɗin sha don haka kenan ya halatta za mu iya shan nono kuma mai wani amfani da shi ko yawa fa amma labanin maiti mai tati amma nonon mushe fa akuya ta faɗi ta mutu ko saniya irin ta gonar wai sunansa mutala'in yakon nan wanda a rana ɗaya ake tatsan fosta uku na nono a jikinta to amma ta faɗi ta mutu gano nan sai aka tatse wannan ya halatta a yi amfani da shi nono ne aka tatse e a jikin gawar dabba dabba ta mutu da nono a jikinta za a iya tatsan fosta uku za a iya sha ko menene sai malamai suka ce a wannan fala ya juzul intifa'u bihi bai halatta za a yi amfani da shi ba me yasa li'annahu ma'iyun dahirun hasala fi wi'a'i najasin e ruwa ne mai tsarki nono tabbas amma yanzu yana cikin jaka wadda take najasa don dabba da ta riga ta mutu ta riga ta zama najasa kenan ko yawwa ta riga ta zama najasa don haka saboda haka ba za a yi amfani da shi ba ko to amma kuma inda mace ce fa musulma yar adam malamai suka kasu kashi biyu wasu suka ce al-insanu yanjus bil maut dan adam in ya mutu ya zama najasa don haka wani suka ce ba za a tatsu nonon matar a baiwa ɗan ya sha ba amma jamhur suka ce a'a dan adam in ya mutu bai zama abin nan ba la yanzu fil mauti to tunda ba zai bai zama najasa ba a lokacin da ya mutu ga dan nata yana kuka ita kuma matar ta mutu inda hali za a iya tatsa nonon a bashi ya sha a matsayin wato kenan feset to ana nuna mana cewa lokaci yayi ko shi kuma mu je karshen ayar ba ko sai mu kwana aje ce to ai zai dauke mu abuwa da yau eh khalisan sa'igan lisharibi na go iyakar ayar kenan eh bayanin kuma bai tsaya nan ba to shi kenan khalisan sa'igan lisharibi na Allah ba da kuji zarki na baku nono mai tsarkakekke mai daɗi wato kenan don masu sha to za mu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah wa dabbagin sarki ya ba mu ladan sai amfana da mu shi abinda muka kuskure Allah gane da mu kuskure ya ba mu ikon gyara masha Allah